الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tarjamar Alƙur'ani mai girma. A karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji tabaraka wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta ɗari da biyar a cikin karatunmu na Suratul Baƙara. a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta ɗari da shida mai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسخ نفسها نات بخير منها أو مثلها ألم تعلمن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما طعن الكفار في النسخ wato yayin da kafirai suka yi suka dangane da abin da ya shafi shafewa wani hukunci da zauwa da wani hukunci kafirai suka yi suka akan wannan lamari waƙalu suka ce inna muhammadan sallallahu alaihi wasallama ya amuru a sahabahu yawma bi amrin wato haƙiƙa muhammadu za ka ji yau ya umarci sahabban shi da wani abu wa yanha anhu gadan kuma washe gari ya ce kada su aikata shi suka ce wannan addini na Muhammadu mun kasa ganewa kan shi yaya ne za a yi ya ce yau sahabbai su kallaci alƙibla su kallaci kaza sannan kuma ana nan ana nan wata ran ya ce musu daina kallon kaza din nan su kallaci kaza to ashara bidhalika ila sababi nuzulil aya al-imamu suyuti yayi nuni da wannan zuwa sababin sabkar wannan aya din wal maqsudu min zalika bayanu hikmatin naskhi wato maqsudi da saukar da wannan aya ta manan sakh min ayatin shine bayanin hikimar da ta sa wato ubangiji subhanahu wata'ala yake shafewa aya ya zo da wata kambacinta warraddu alal kuffari da kuma mayar da martani akan kafirai haitsu qalu yayin da suka ce innal qur'ana iftira'un min muhammadin wato haƙiƙa alqur'ani annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine ya kirkire shi daga gaban kanshi falau kana min indillahi lama buddila fihi wa ghayyir da a ce alƙur'ani daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala yake kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa da ba a samu ba canji da ba a samu ba jirkitawa a cikin shi amma yau a ce kaza gobe a shafe wannan hukuncin gobe a tabbatar da kaza wataran a shafe wannan hukunci din suka ce mu abin nan ya ishe mu shine nazala sai wannan labari ya sauka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce manan min ayatin, wato ma ce wannan sharɗiyya ma'anarta in innan min ayatin idan muka shafe wata aya daga cikin ayoyi na Alƙur'ani, ainuzil hukumaha muka gusar da hukuncinta, ya zamanto hukuncinta a da ne ake yin aiki da shi a addini na Musulunci, amma a yanzu ba a yin aiki da shi a cikin addini na musulunci imma ma'alafziha imma mu shafe aya mu shafe hukuncinta tare da lafazinta daga cikin ayoyi na alkur'ani akwai ayoyin da aka shafe hukuncinsu sannan kuma aka shafe lafazinsu idan muka ɗauka suratul ahzab yanda aka saukar da ita kusan kunnen doki suke da suratul baqara amma ana shafewa ayoyi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan daga cikinta har ta koma kamar yadda ta kasance wanda a yanzu bata wuce kashi ɗaya cikin biyar ɗin bakara ba ko kashi ɗaya cikin huɗun bakara ba saboda bata wuce izu ɗaya da tumni ɗaya ba an gane ko sannan kuma a da a farkon musulunci idan mutum mace ta shayar da shi sau goma to wannan shayar da shi da ta yi sau goma ya saka haramci tsakankanin wannan mutumin da aka shayar da shi da 'ya'yan wannan mata da ta shayar da shi Nana Aisha radiyallahu anha tace kana fi ma unzila min alqur'ani ashru rada'atin ma'lumatin yuharrimna thumma nusikhna bi khamsin ma'lumatin fatuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa hunna fi ma yuqra'u min alqur'an kamar yadda yake cikin sahihu muslim wato dangin shayarwa idan mace ta shayar da yaro mama sau goma yana sha to wannan shayar da shi da ta yi sau goma ya saka haramci tsakankanin shi wannan yaron da ta shayar da shi da 'ya'yanta ba shi ba a wurinsu har abada saboda sun zamanto 'yan uwa a gare shi yayu ne da kannu a gure shi sannan kuma 'ya'yan mijinta ma ba zai aure su ba sun zamanto kannu a gare shi ta ce sai aka shafe wannan hukuncin da kuma bi hamsin ma'alumatin da shayarwa biyar wanda take sananniya har aka amshi ran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama waɗannan ayoyi ana karanta su sanannu ne a cikin alkur'ani waɗansu daga cikin waɗanda ba san ba an shafe su suke karanta su to kaga wannan an shafe hukuncinsu sannan kuma an shafe lafazinsu babu lafazinsu a cikin alkur'ani babu kuma hukuncinsu a addini na musulunci sai kuma wanda ake shafewa hukuncinta amma kuma ma'abaƙa'i lafaziha tare da wanzuwar lafazinta wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhrajin fa in kharajna fala junaha alaykum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu azizun hakim wato wannan aya a farkon musulunci idan mace mijinta ya rasu tana zaman takaba tsawon shekara guda to amma kuma addini na musulunci ya saukar da wata aya wanda ta cire ta shafe wannan takaba ta shekara guda ta koma wata hudu da kwana goma an gane ko shine ce imma ma alafdhiha imma mu shafe hukuncin wannan ayar da muka shafe imma mu shafe hukuncinta tare da lafazinta aula ko kuma a'a mu shafe hukuncinta amma kuma lafazinta yana nan wa fi qira'atin bi dhammin nun to a cikin wata ƙira'a da yi wa nun guda rufa'a ma nun sikh min ansakha wato daga fi'ili ne mudari'i na ansakha yunsikhu ma nun sikh to shi kuma ma nun sikh wato shine bamu shafe ba an gane a wannan ma nun sikh ita ce ƙira'a ta Abdullahi ibn Amir Ash-Shami Allah ta'ala ya ji kansa da rahama shi yana karanta manun sikh min ayatin manun sikh daga cikin ƙura'u saba'a kenan ai na amuraka muna umartalka au jibrila ko kuma mu umarci mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam bi nasikhiha da shafewa wannan aya din da shafewa wannan hukunci din aunan sa'aha wato ko kuma mu jinkirta ta ainu akhirha mu jinkirta ta falanu zil hukuma ha ba za mu gusar da hukuncinta ba amma kuma wani rufa'a tilawata ha mu ɗoke tilawata ya zamanto wato akwai ayoyi waɗanda aka saukar a cikin alƙur'ani wanda aka ɗoke su amma kuma hukuncinsu yana nan a addini na musulunci irin abin da ya shafi wato idan ya zamanto mutum ya yi zina yana da aure za a jefe shi hal ya rasu wannan wato aya ce wanda take sananniya wanda Allah ta'ala yake cewa ash-shaykhu wa shaykhatu idza zana ya farjumuhum albatta nakalan min Allah wallahu azizun hakim wato dattijo wato idan aka ce ash-shaykhu wa shaykha shine mace wanda ta taba yin aure da namiji wanda ya taba yin aure idan suka yi zina sakamakonsu shine a yi musu a jefe su hassara su wannan babbar ukuba ce daga Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala azizun hakimun ne to wannan aya ce wanda take sananniya a cikin alkur'ani shikenan Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ɗauke tilawata amma kuma hukuncinta yana nan a addini na musulunci har yanzu idan bajawari ya yi zina hukuncinsa a addini na musulunci shine a jefe shi hal ya rasu idan mace wanda ta taɓa yin aure ta yi zina hukuncinta shine a jefe ta hatta rasu an gane da kyau to shine yace aunan sa'aha ko kuma muka jinkirtar da ita ainu akhirha muka jinkirtar da ita falanu zil hukumaha mu gusar da hukuncinta ba faqadu wa narfa'a tilawataha mun doke tilawata ne ba a karanta ta yanzu aunu akhirha fil lauhil mahfuz ko kuma mu jinkirta ta a cikin allo na kudura wanda yake abin kiyayewa daga canje-canje mu jinkirta ta a can allahul mahfuz wa fi qira'atin bila hamzin wato a cikin wata qira'a ba tare da alhamza ba shine aunun siha kenan ita ce qira'al muku shi kuma wannan minan nisyan wato daga mantawa ne shine al'imamu shafi'a al'imamu shaɗubi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama da nansakh da nansaha ya ce wa nansakh bihi dammun wa nansakh bihi wa nansakh bihi dammun wa kasrun kafa wa nunsiha mithluhu min ghairi hamdin zakat ala ato wa nansakh bihi dammun wa kasrun kafa to kafa alkafu damirin wannan ramzi ne na abdullahi ibn amir ash-shami wato abdullahi ibn amir ashami idan ya kaɗe ta da kira'a yana zauwa da kafin to yawanci akwai guraren da ya zo shi da kafa yulaqahu kafa manshura kamar yadda yake cikin suratul isra an gane to abdullahi ibn amir ya karanta manun sikh to sai kuma ya ce wa nunsiha mithluhu min ghairi hamzin zakat ala ala wato nunsiha ba nan sa'aha ba to wanda suke karanta nunsiha su ne malaman kufa ga baki ɗaya suna karanta nunsiha hamza kisa'i asim ibn abin najud al-kufiyuna thalatha kenan daga cikin al-qurra'u sab'a nafi al-madani yana karanta nunsiha haka abdullahi ibn amir ash-shami yana karanta nunsiha to sai zamanto a cikin qurra'u sab'a wanda suke karanta aunan sa'aha shine abu amr ibn al'ala al-basari da abdullahi ibn kathir al-makki to shine ubangiji subhanahu wata'ala ce aunun siha ko kuma muka mantar da kai ita shine yace minan nisyani wato shi kuma nun siha minan nisyan yana daga mantuwa ainun sikha muka mantar da kai ita ainan huha muka shafe ta min kalbika daga zuciyarka wa jawabu sharɗi jawabin wannan sharaɗi na innan sakh min ayatin shine faɗar Allah ta'ala da yace na'ati bi khairin minha to za mu zo da mafi alkhairi daga wannan ayar da muka shafe ta ai anfa'alil ibadi za mu zo ga mafi amfani ga bayi fi suhulati cikin sauƙi au katsiratil ajri ko yawan lada au mithliha ko kuma kwatamkaciyarta fit taklifi wajen doka ɗin wasawabi da kuma lada wanda yake mai girma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce alam ta alam shin wai baka yi sani ba annallaha qadirun haƙiƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala mai iko ne ala kulli shay'in akan dukkan komai wa minhu wato yana daga cikin iko na ubangiji ta'ala annasukhu wato shafewa ayar da ya ga dama ya shafe ta ya sabkar da wata kambacinta wa tabdil da musanya wata aya gurin wata wal istifham wato wannan istifhami na alam ta alam litaqrir saboda taqriri ne saboda tabbatarwa ne ma'ana alam ta alam ai kayi sani ya muhammad haƙiƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala mai iko ne akan dukkan komai ba wani abin da yake gagara shi a farkon musulunci da ya ce nati bi khairin min ha'o mithliha a farkon musulunci wajen abin da ya shafi azumi na ramadana ba farilla ba ne kafin a fardanta azumi na ramadan shine azumin ashura ne ake yin shi shine farilla ɗin azumi guda ɗaya tal ne a shekara ake to sai Allah ta'ala ya farzanta ramadana to kaga ramadan wannan ya fi lada mai yawa sama da abin da ya shafi azumi na na ashura sannan kuma a farkon musulunci idan ya zamanto kana matsayin musulmi kuka haɗu da garada arnawa guda goma to baya halitta ka tsere musu a filin yaƙi za a gwabza ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ya shafe wannan hukuncin da cewa abin ya yi tsauri a ce mutum ɗaya musulmi su haɗu da kafiri goma sai Allah ya mai da mutum ɗaya musulmi zai iya haɗuwa da kafiri biyu an gane ko a to wannan shine fi suhula ko kuma mafi amfani gaba ya ta fuskar yawan lada kenan haka nan abin da ya shafi idda ta mace ta kaba ta mace wanda mijinta ya rasu kaga farkon musulunci guda shekara guda take yi amma kuma Allah ta'ala ya saukar da ayar da ya zamanto ta rage adadin wajen wata takwas ba kwana goma kamar yadda ayoyin duka suna cikin suratul baqara na'am
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير na'am ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce alam ta'alam shin baka yi sani ba ai ka yi sani annallaha lahu mulku samawati wal ard annallaha haqiqa ubangiji subhanahu wa ta'ala mulku samawati wal ard mulkin sammai bakwai da kasai bakwai lahu nashi ne yaf'alu fihi ma ma yasha'u Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana aikata abin da yake so a cikin sammai da ƙasai gwargwadon yadda ya ga dama gwargwadon abin da yake so shi yake wakana a sama da ƙasa ba wani abin da yake gudana ba tare da sanin Ubangiji ba. Wa malakum min waliyin ba ku da wani majibincin lamari wa malakum waliyun wato ba ku da wani majibincin lamari wanda ya hafazukum zai kare ku daga azabar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wala nasirin wala wani mai taimako wanda yamna'u azabahu ankum zai hana azabar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta afku a kanku in atakum idan azabar ta zo muku min dunin lahi baicin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wato ba wani wanda zai ba ku kariya daga azabar Ubangiji. ba wani wanda ya isa ya kare ku daga azabar Ubangiji idan ta zo muku. Na'am.
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ما شاء الله ونزل wato wannan labari shi kuma ya sabko lamma sa'alahu ahlu makkata yayin da mutanen makka suka tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka nema ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu an yi wasi'aha ya yarwata musu makka makka wato akwai waɗansu manya-manyan duwatsu wanda suke cikin makka to sai suka ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalam idan har da gaske ne Allah tabaraka wa ta'ala ne ya turo ka ka roƙi ubangijin naka wannan duwatsu waɗanda suka hana mu wali suka sa maka ta zamanto mai kunci su baje su koma rairai ka roƙi ubangijin naka ya yalwata mana maka ya zamanto ko ina muna tsinkaya wa ya ja'ala safa zahaban sannan kuma ya sanya musu dutsen safa ya koma dinari kowa ya je ya ɓargaji abin da yake so ya zamanto kowa ya yi arziki kowa ya wadata shikenan ubangiji subhanahu wa ta'ala ce am turiduna ana am dinnan bi ma'ana bal bal bari dai a turiduna shin yanzu kuna nufin an tas'alu rasulakum ku tambayi jakadan ku manzo sallallahu alaihi wa sallam kama su ila Musa min qablu kamar yadda aka tambayi annabi Musa alaihi salatu wassalamu kafin waɗannan kafin maganar taku wannan da kuka yi ai ma'ana kama sa'ala Musa qaumuhu kamar yadda mutana annabi Musa alaihi salatu wassalamu suka tambayi annabi Musa alaihi salatu wassalamu suka ce mishi arina Allah jaharatan min qawlihim na faɗarsu ko ai sa'alahu qaumuhu wato mutanen annabi Musa suka tambaye shi suka ce da shi arina Allah jaharatan ka nuna mana Ubangiji subhanahu wa ta'ala a bayyane a fili ƙarara. Wato mun karanta wannan ayar a baya wa ƙalulan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan wa idh qultum ya Musa lan nu'mina lak hatta nara Allah jaharatan. Ubangiji ya ce ka tuna mana lokacin da kuka ce ya kai Musa ba za mu yi imani da kai ba. har sai mun ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a bayyana a fili ƙarara lokacin sun ji zancen Allah ne, ya suka buƙaci zuwa ga su ga Allah a fili ƙarara. To, su ma a nan mutanen ma'aiki alaihi salatu wassalamu suka ce, Malam Muhammadu, lan nu'mina laka hatta ta fujura lana min al'ardu yambu'a. Idan har kana so mu yi imani da kai, shi ne mu ga mare mari na ruwa. idanuwa na ruwa daga ƙasa kawai sun bulbulo ya zamanto a maka ko ina kawai ruwa ne ba mu da matsalar ruwa ko kuma ya zamanto kana da kwai lambunaye na dabinai da inabubbuka sannan fatufajjiral anahara khilalaha tafjira aw tusqita samaa kama za'amta alaina kisfan aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila to shine anan ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa ghairi dalika da wani wannan na fadar su da suka ce ya Musa ud'u lana rabbaka yakhruj lana mimma tunbitul ard wa idh qultum ya Musa atad yawwala wala ala ba'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard min baqliha wannan duka yana daga cikin wato maganganun mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalamu da suke ga annabi Musa sannan suka ce ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun ubangiji yace to man yatabaddal kufra bil iman dukkan wanda ya musanya kafirci da imani wato ya bada imani ya amshi kafirci alba'u tadkhulu alal matruk duk gurin da kaga cewa an samu istibdal ba ta shigo guri to ana nufin cewa baɗin nan inda ta shiga kan gurin da ta shiga shine abin da ka bada kuma abin da ka amsa shine wanda baɗin ba ta shiga ba an gane ku ula'ikan ladina sharawul dalalata bil huda fa ma rabihat tijaratum ko to al huda din sune ita ce suka bada kuma sai suka amsa bata nan kuma wa man yatabaddalu kufra bil imani ko sannan kuma ula'ikan ladina sharawu dalalata bil huda wal azaba bil maghfirati fama asbarahum ala nar falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna al hayata ad dunya bil akhirah an gane yawwara yawwa ula'ikan ladina sharawu al hayata ad dunya bil akhirah fala yukhaffafa to duk inda kaga ba'un tadkhulu ala al matruk tana shiga ne kan abin da aka bari ɗan abin da suka bari suka amso kishiyarsa kenan to shine ana Allah ta'ala ya ce wa man yatabaddalul kufra dukkan wanda ya musanyo kafirci bil imani da imani ayya akhuduhu ya amshi kafirci badalahu kambacin imani bi tarkin nazari ga barin yin kallo fil ayatil bayyinati cikin ayoyi waɗanda suke mabayyana a fili ƙarara waƙtirahi ghairi ha da neman Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar da waɗansu ayoyin baicin ayoyin da ya saukar a fili ƙarara tamkar rana lokacin azuhur waɗanda suke nuni akan gaskiyar manzon shi sallallahu alaihi wasallam to faƙad dalla sawa sabil wato haƙiƙa ya ɓace ta farki wanda yake madaidaici ya karkace wa hanya duk wanda ya zamanto ayoyi na alƙur'ani duk da yawansu da kuma balagarsu da fasaharsu ya zamanto bai wa'azantu ba ba su sa ba ya zamanto ya karkato ya ba hanya wanda take mai kyakkiya nema yake Allah ta'ala ya saukar da wani abu baicin wannan ayoyi na alkur'ani to haƙiƙa wannan mutumin ya karkace wa hanya wanda take mai kyakkiya idan shi a makabce yake wato makabtal ba ta ido ba ce mai muni zuciyar shi ma a makabce take wa idal bayyinatu lam tughni shay'an فالتماس الهدى بهن عناء وإذا ضلت العقول على علم فماذا تقولهن السحاء جنا ai akhda'a tariqal haqqa ya karkacewa hanya wanda take ta gaskiya wasawa'u fil asli alwasat wato as-sawa da yace faqad dalla sawa as-sabil to as-sawa wa asali shine alwasat wato mafifici abu wanda yake tsaka-tsakiya na'am ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Kathirun min ahalil kitabu, wato da yawa daga cikin ma'abuta littafi su ne Yahudawa, wadda wato sun yi gurin sun yi mangarin lauya ruddunakum kuffaran da ma dai a ce sun mayar da ku kafirai. sun maishe ku kafirai min ba'di imanikum bayan imaninku ga ubangiji bayan imaninku ga ubangiji subhanahu wata'ala wato yace laudin nan masdariya ce bi ma'ana an kina wadda kathirun min ahlil kitab wato da yawa daga cikin ma'abuta littafi sune yahudawa sun yi mangarin an yaruddukum kuffaran su maishe ku kafirai min ba'adi imanikum bayan imaninku wannan shine abin da suke guri abin da yake faranta musu rai suke jin daɗi da shi shine a ce kun karkacewa hanya ta Allah kun karkacewa hanya ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan ku ba don komai ba hasadan min inda anfusihim saboda hasada maf'ulun lahu ne maf'ulun li ajalihi ne hasadan saboda hasada ka'inan wanda yake kasancacce min inda anfusihim daga gaban kawunansu ay hamalatuhum alaihi anfusuhum alkhabithatu rawukansu wanda take mai muni ita ce ta ɗoke su akan wannan gurin nan abin da suke mangari kenan duk wani ba yahude babban gurinsa shine a ce ka karkacewa hanya shine babban gurinsa in za ka karkacewa hanya ko nawa zai iya kashe maka don ka karkacewa hanya amma in ya ga cewa a kullum ka ce kai wa kana nan gurin jiya a nan kake yau ma gobe ma kuma insha Allahu a nan za ka kasance to zai raba hanya da kai idan ka kasance idza qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami to zai zai rabu da kai in ya ga cewa duk wata hanya idan ya biyo maka duk wani usulubi idan ya zo naka karkacewa hanya ya ga cewa lalle wannan nan taurin kai gare shi sosai zai raba hanya da kai hasadan min inda anfusihim wato saboda hasada wanda take kasancacciya daga gaban kawunansu min ba'di ma bayyana lahumul haqu bayan gaskiya ta riga ta bayyana a gare su fi taurati a cikin littafin at-taura fi sha'anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam cikin lamarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa'afu anhum ubangiji subhanahu wata'ala yana gaya wa sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam yace ku yafe musu ku yafe musu ku zamanto kuna da kai afwa ku yi musu afwa ai uturkuhum ku kyale su kadda ku kai musu farmaki kadda ku yaƙe su wasfahu ku kauda kanku ku nuna kamar ma ba ku san ba abin da suke kulla muku na kutungwila saboda duk wani mai kulla makirci to a kan shi yake karewa ramin keta gina shi gajere an gane ko wala ya hiƙul makaru sayi'u illa bi ahalihi duk wanda yake shirya makirci wanda yake mai muni to a kan shi yake karewa to Allah ta'ala ya ce ku kau da kai ku yafe musu ku kyale su a arido ku kau da kai ku nuna kamar ma ba ku sani ba falatu ja zuhum kadda ku sakaita musu da mummunan aikin nasu ku nuna musu ko kuna da hankali an gane ku eh afuwun anil jani wa qad yatasaffu wa qad wa qad yatawaqqafu yalinu bi idnillahi hinan wa ya'nifu bashirun nadhirun mu'thirun muta'attifu lahu dimatul hadla'u wal adanur rahabu laysa bi fadhin wala ghalidin wala sahabin bil aswaq kamar yadda yake cikin at-taura sannan kuma gashi nan fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhan غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر anan kuma Allah ta'ala ya gaya wa sahabban shi fa'afu wasfahu wato ku yafe musu ku yi musu rangwame ku kauda kanku ku kauda kanku a'ridu ku kauda kai daga abin da suke yi muku falatu jazuhum kadda ku sakaita muku kadda ku sakaita musu da mummunan aikin su hatta ya ati Allahu bi amrihi hadde Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zo da umarninsa fihim a cikinsu min da ƙitali na yaƙarsu. Wato hadde Allah tabaraka wa ta'ala ya zo da umarni na a yaƙe su. Inna Allah qadirun haƙiƙa Ubangiji tabaraka wa ta'ala mai iko ne ala kulli shay'in akan dukkan komai. Na'am.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وبنجي تبارك وتعالى يتي وأقيموا الصلاة ku tsayar da sallah wa atu zakata ku bayar da zakka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin wato dukkan abin da kuka gabatar min khairin na alkhairi li anfusikum saboda kawunanku wato saboda kawunanku su mora a gobe kiyama da'atin biyayya ce ga ubangiji subhanahu wa ta'ala kuka yi kasilatin kaman sadar da zumunta ka tafi wajen ɗan uwanka musulmi wanda tsakankanin kai da shi akwai zumunta ka sadar da wannan zumunta imma ta hanyar gaisuwa ta zumunci imma ta hanyar taimakawa imma ta hanyar magana wanda take mai daɗi wa sadakacin da sadaka ka ɗauki wani abu a cikin dukiyarka ka bayar saboda tallaba wani daga cikin 'yan uwanka musulmi wanda akwai zumunta tsakankanin kai da shi ko wanda ba zumunta tsakankanin kai da shi kai hakan ɗin kuma dan Allah tajiduhu inda Allah to za ku samu wannan alkhairin da kuka yi a wajen Allah ma'ana ta jidu tsawabahu za ku samu ɗimbin ladan shi inda lahi a wajen Ubangiji ta'ala inna Allah basirun bima ta'amalun lallai Ubangiji subhanahu wa ta'ala mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa babu wani abin da yake ɓuya ga Ubangiji ta'ala fayujazikun bihi kuma Ubangiji ta'ala yana sakaita muku dangane da abin da kuka aikata din وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وبنجي سبحانه وتعالى يتي وقالوا wato yahudawa suka ce lan yadkhulal jannata da ɗai ba wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan face dai wanda ya kasance ba yahude ne yahudawa suka zauna suka tattauna suka ce duk wanda ka ganshi a aljanna to ba yahude ne in dai ka ga mutum a aljanna to ba yahude ne wannan shine abin da yahudawa suka faɗa وقالوا أو نصارى معنا وقالوا لن يدخل الجنة إلا نصارى su ma kirista suka zauna suka yi mitin a tsakankaninsu suka ce ba wani wanda zai shiga aljanna face dai mutumin da yake kirista ne duk wanda ka gan shi a aljanna tun daga a har ya zuwa ƙarshe duka 'yan aljanna gabaki ɗansu kiristoci ne shine illa man kana hudan face dai wanda ya kasance ba yahude ne jam'u ha'idin ha'idin wato hudan jam'i ne na ha'id face dai wanda ya kasance ha'id wato ha'id shine wanda ya dawo daga rakiyar barna ya dawo daidai shi yasa aka ambace su yahudawa inna hudina ilaika kenan au nasara ko kuma wanda ya kasance kirista qala zalika yahudul madina wato yahudawan madina su ne suka faɗi wannan magana ɗin suka ce ba wanda zai shiga aljanna face dai wanda ya kasance ba yahude ne au nasara kuma wannan qala zalika nasara najran wato yahudawa na madina su ne suka faɗa haka su ma nasarun najran su ma suka faɗi wacar maganar ba wai au nasara ba wai ɗayan biyu ba ne ka ce duk wanda ka gani a aljanna imma ba yahuda ko kirista a'a kowa ya tsarkake kanshi ne daga sauban shi su yahudawa suna ganin cewa da kiristoci da wanda suke musulmai da jabbu da sauransu duka wannan ba 'yan aljanna ba ne su kaɗai ne 'yan aljanna su ma kiristoci sai suka yi da'awa suka ce to duk wanda ka gan shi a aljanna da ba yahude da wane da wane da wane don ba za ka gan su a aljanna ba idan ka ga mutum a aljanna kawai kirista ne an gane yawwara ba wai shine lamma tanazaru baina yadayin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yayin da suka yi gardama suka yi jayayya a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ay qala yahud wato yahudawan madina suka ce lan yadkhulaha illa al yahudu suka ce ba wani wanda zai shiga aljanna face dai ba yahudi yahudawa su kaɗai ne za su shiga aljanna wa qala nasara nasaran najaran kiristoci na najaran sai suka ce su ma lan yadkhulaha illa nasara suka ce ba wani wanda zai shiga aljanna face dai kirista ubangiji subhanahu wata'ala ya ce tilka amaniyuhum wannan maganganun da suka yi ta faɗa amaniyuhum gorace goracen su ne ai shahawatuhumul batilatu shahawoyin su ne waɗanda suke ruguzazzu batattu wanda babu wato dalili ko nasisun kwabo a ƙarƙashinsu. Allah ce, amma idan kana so ka gane cewa wannan magana ce ta baka ba wani dalili a ƙarƙashinta ko nasisun kwabo, wullahum ce da su, ce musu hatu burhanakum, ku zo da hujjojinku, hatu hujjatakum ala zalik. ku zo da hujjarku wanda take nuni akan cewa ba wanda zai shiga aljanna face dai wanda ya kasance irinku ba yahude ko ba wanda zai shiga aljanna face dai wanda ya kasance irinku ko kiristoti in kuntum sadiki na fi idan har kun kasance masu gaskiya cikin wannan magana ɗin da kuka faɗa ɗin.
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بلى وبنجي تبارك وتعالى لمر باكمل يد سكريا بني بلى إذا كنت أقوئنا yu'ta biha li nafyin nafi wa nafyun nafi ithbatun an gane bala in ka ganta a guri ana zauwa da ita ne saboda korewa abin da aka kore shi kuma korewa abin da aka kore shi tabbatarwa ne aka ce wane yana gida ka ce ka sai wani ya ce a'a da yake nufi
yana gida ka ce yana gida
na ce maka wane yana gida sai ka ce ka sai alhaji ya ce a'a yana nan shi ne isbat kenan in aka zo da bala yawwa da aka kore magana shi kuma sai ya tabbatar da ita shi ne yuta biha li nafiyin nafi wa nafiyin nafi isbatun wato ana zauwa da bala ne saboda korewa zancen da aka kore shi to korewa zancen da aka kore shi tabbatar da zancen na na farko ne da suka ce lan yadkhulul jannata bala yadkhulul jannata ghayruhu shine ma'anarsa shine laysa al'amru kama za'amu al'amarin ba kaman yanda suka raya bane na cewa la yadkhuluha ahadun ghayruhum ba wani wanda waninsu ne wanda zai shiga aljanna Allah ya ce ya da hulul jannata ghairuhum waninsu zai shiga aljanna tabbas wanda ba kirista ba wanda ba ba yahude ba zai shiga aljanna duk wanda ya cika wannan sharuɗa din zai shiga aljanna shine Allah ya ce man aslama wajhahu lillahi dukkan wanda ya meka huskar shi dan Allah duk wanda ya shiga musulunci aslama wajhahu lillahi ma'ana in qada li amrihi dukkan wanda ya jayu ga umarni na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zamanto abin da Allah ta'ala ya faɗa da manzan shi sallallahu Alaihi wasallama su ne alƙalan shi ba shi da wani alkali wanda ya huce Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam umarninsu shine umarni wanda yake na farko a wajen shi haninsu shine hani wanda yake na farko a wajen shi duk wani umarni da hani zai biyo bayan umarni da hani ne na Allah da manzon shi sallama a wajen shi shine man aslama wajahu dukkan wanda ya meka huskar shi lillahi ga ubangiji ma'ana da halal islama bi wajihi ya shiga musulunci da gangan jikin shi ga baki ɗaya ya ce wa hussal wajhu an keɓanci huska li'annahu ashraful a'dha'i saboda huska ita ce mafi ɗaukaka daga cikin gaɓaɓuwa na bawan Allah huska ita ce mafi ɗaukakar gaɓaɓuwa don haka fa ghairuhu aula to wani fuska shine yafi dacewa da ya meka wuya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa huwa muhsinun alhali yana mai kaɗaita Ubangiji ta'ala da bauta, muhsinun ma'ana muwahidun yana mai kaɗaita Ubangiji tabaraka wa ta'ala da ibada, ya zamanto ya shiga musulunci, amma ba ruwan shi da abin da ya shafi bauta wani Allah duk abin da yake shirka ne ba ruwan shi da shi, yana kaɗaita Allah ta'ala da bauta. Allah ya ce to falahu ajruhu inda rabbihi. sakamakon aikin shi ya tabbata a wajen Ubangijinsa, ita ce aljanna. Wala khawfun alaihim babu tsoro a gare su a wannan gida na duniya kan abin da suka bari, wala hum ya hazanuna sannan kuma su ba za su yi bakin ciki ba a lahira saboda suna ɗaya daga cikin bayin Allah waɗanda za a musu goma ta arziki wanda Allah ta'ala zai karamta su, zai karrama su.
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa qalatil yahud Yahudawa suka ce laisatin nasara ala shay'in Kiristoci ba su zamanto ba akan wani abu mu'taddin bihi wanda yake abin lissafawa da shi don waka farat bi Isa Yahuda suka ce ai Kiristoci sun kafirce wa annabinsu, annabi Isa alaihi salatu wassalam, saboda sun nemi su kashe shi, sun nemi su fitar da shi daga garinsu. Kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala haka ya to da kisar ko? Wa qalatin nasara laysatul yahudu ala shay'in su ma Kiristoci suka ce ai Yahudawa su ma ba su kasance ba a bakin komai mu'taddin bihi wanda yake abin lissafawa da shi ba su kasance ba a bakin komai na aiki na kirki wanda suka yi wanda har za a yi lissafi da shi a ce za a shigar da su aljanna ta dalilin shi dan me wa kafarat bi Musa sun kafirce da annabinsu wanda Allah ta'ala ya turo musu shine annabi Musa alaihi salatu wassalam saboda Yahudawa su ma sun kafirce wa annabi Musa lokacin da annabi Musa ya tafi ya tattauna da Ubangiji aka kera musu marake suka rike shi a matsayin dan da shine abin bautawa da qalu hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla kamar yadda Ubangiji subhanahu wata'ala shin fata kissar cikin suratul Baha da kuma suratul A'raf da kuma wani kaso cikin suratul Baqara wahum yatluna alkitab alhali su waɗannan jama'ar guda biyu ayil fariqani alhali su waɗannan jama'ar guda biyu na kiristoti da yahudawa yatluna alkitaba suna karanta littafi almunazzala alaihim wanda yake abin saukarwa a kansu su yahudawa suna karanta littafin attaura kiristoti suna karanta littafin linjila wa fi kitabil yahud wato a cikin littafin yahudawa shine littafin attaura tasdiqu isa akwai labarin gaskata annabi isa alaihi salatu wassalamu annabi isa zai zo shi bayan annabi musa alaihi salatu wassalamu da shekara dubu biyu sannan kuma annabi ne na allah allah ta'ala zai turo shi bayan shi sai annabin ƙarshen zamani shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa fi kitabin nasara a cikin littafin kiristoti ita ce linjila tasdiqu musa akwai gaskata wato annabi Musa alaihi salatu wassalamu annabi ne na Allah wanda an yi shi nan da shekara biyu wanda ya huce mutanensa su ne Yahudawa. Wal jumlatu halun wato jumlar wahum ya tuluna kitab hali ne. Ubangiji ya ce kama kala ha'ula'i to kamar yadda waɗannan mutanen suka faɗi waɗannan maganganu ga junansu to kazalika kamar haka ne allazina la ya'lamuna waɗanda ba su da masaniya su ne ayil mushrikuna mushrikai min al'arabi daga cikin larabawa wa gairihim da waɗansunsu ƙala mithla ƙaulihim suka faɗi kwatamkacin faɗar waɗannan yahudawa da kiristoti bayanun li ma'ana zalika bayanin ma'anar kazalika ne kenan ai ƙalu sun faɗa li kulli dinin laisu ala shay'in sun faɗa ga suka ce kowane ma'abocin addini baya kan komai Ubangiji ta'ala ce fallahu ya hukumu bainahum Ubangiji ta'ala shi ne yake yin hukunci tsakankaninsu ranar tashin alkiyama fi ma kanu fihi yakhtalifuna cikin abin da suka kasance suna sassabawa a cikin shi na lamarin addini fayudkhilul muhiqqal jannata wal mubtilan nara Allah ta'ala ya shigar da mai gaskiya aljanna ya shigar da mai barna gidan wuta wa bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك